الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau za mu tashi sabon darasi shine kuma darasinmu na goma sha biyu a cikin littafin kitabun tauhid daga wannan masallaci na al'afar cikin garin gombe za mu tashi kuma babi na goma ne ko? ko na sha ɗaya ne babi na goma ba? e babi na goma ne za mu tashi shine babu ma ja a fi zafi ligairillah babin da yake mana nuna mana haramcin a yi yanka ba don Allah ba ana yin yanka ne don Allah so hukuncin wanda ya yanka ba don Allah ba malam sai ya bude mana babu ma ja'a shi ma anan bai ce mana mina shirki ba kar ku manta a karatunmu na baya shi ma bai ce mina shirki ba domin yanka akwai na Allah akwai da ba na Allah ba to kaga duka ba za a hada su a ce shirka bane sai a ce maka game da abin da ya zo don a ware maka na shirka a ware maka ba na shirka ba na'am malam sai ka mana dalili na farko da na biyu sai bude su da fadin Allah madaukakin sarki kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lahu kul aka ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa wa'annan mushrikan ka fito fili ka gaya musu inna salati duk wata wasu ayyuka na na jiki a amali albadaniya duk wani aiki na na motsi da zan yi ko sallah ko aikin hajji ko inda jiki ne zai motsa mafi girman su kuma salati sallata wannan sallar da kuke ga ake yi ake motsawa ka gaya musu wa nusuki haka kuma yanka na nan nusuk ana nufin yanka amma ana nufin da sauran duk ayyuka na dukiya wanda zaka dauka kai sadaka da wanda za ka yanka dabbarka lokacin suna da sauransu wa mahaya mamati ai da motsi na tadbiru amri hanyar wa maigitan yadda ubangiji yake juya al'amarina ina raye da kuma bayan na mutu ma duk al'amarina yana hannun Allah ne lillahi rabbil alamin wannan duka ubangiji ne duka don Allah ne motsi na a lokacin ina raye in zo masallaci in tafi kasuwa in dawo in je ofis in tafi gona na yi girbi ko na aura na aurar na saya na sayar na bayar a bani duk wannan abin da muke motsi lillahi rabbil alamin karka yadda ka yi ba don Allah ba na yi ta fassara mana wannan ayoyin adresan baya cewa idan mutum ya saka wannan a rayuwarsa to wallahi duk abin da kake lada kake samu ko bacci kake a gidanka yanzu ka je ofis ka dawo a gaje sai ka ce ka gani yanzu bari in kwanta da wuri karfe tara na samu na yi bacci don na samu sallan asuba don na samu na tashi na yi sallar dare kafin me kafin asuba in samu koraka a biyu ne wallahi talla kana baccin Allah na rubuta maka lada sannan ka yi baccin don ka samu karfin yin aikin ofis ka ba da haƙƙin ofis ɗin abinda aka dora maka ka sauke nauyinsa wallahi baccin nan akwai lada to yanzu ka gama bacci mai lada ka samu sallar asuba ka tashi zaka tafi gonarka da ka zo tafiya gonan sai ka ce ya Allah kai fa ka dora min ciyar da iyalaina kame mutuncin su ni kaina in zo ina bara ana zubar da mutunci na ka hana ya ubangiji ya Allah wannan noman kamar yadda muka karanta hadisai da yawa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da ma annabi babu abu da zai samu na arziki face ya ɗiba ya ba wasu ya taimake su akwai zakka ta wajibi akwai kuma ta taɗawuyi wanda bayan ka ba da zakarka na wajibi kuma ka duba 'yan uwa ka taimake su ya Allah ni fa ina noman na dan haka ne na kare mutunci na na kare mutuncin iyali na na taimaki jama'a na dan samu wani kuɗi kuma da za a sake wani abu kasuwancin nan da nake ina juya shi ne na kare mutunci na marasa ƙarfi dan abin da zan iya na taimake su na dan samu riba kuma na faɗaɗa ta wallahi a hanyar tafiya kasuwan wallahi ubangiji na rubuta maka lada ku ga dai aure ba maslahan kanka bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fi bud'i ahadikum sadaka mutun ya kusanci matarsa sadaka ne sai sahabbai suka ce ya za a yi mutun ya biya bukatansa amma a ce akwai lada sai annabi ce idan yaje biya ta hanyar haram fa suka ce yace akwai zunubi suka ce eh sai annabi ce to ai can ma kai dan lada ne saboda me kayi don Allah yasa nabi ce duk wanda ya aure dan ya kame mutuncinsa ubangiji zai kare shi kuma zai rubuta masa lada au kama qala sallallahu alaihi wasallam to saboda haka nan ayar aka nuna mana salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati duk tasarrufinka a cikin tasarrufinka akwai yanka duk abin da zaka yanka wallahi don Allah ne wanda ubangiji ya umarce ka ne zamu zo mu ga kashe kashen yanka a wani waje Allah yake cewa fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kaga salati lillahi rabbil alamin nan ma fa salli li rabbika kake yawaita sallah ga ubangijinka wanhar sannan kuma kai yanka shi ma gawa lirabbika wanhar lirabbika kai yanka kan ubangijinka to yanka ya kaskashi uku a rike fa saboda tambaya gobe yanka ya kaskashi uku akwai zafhul lillahi ta'ala akwai yanka wannan don Allah ne shi ma ya umarce ka kai wannan ubangiji ne umarce ka kai to wannan wanda muka ce wanda ubangiji ya umarce ka ya ce ka yi su don shi kana karkata su zuwa ga wani Allah ka zama mushriki wani irin yanka ne da ubangiji ya umarce mu yi su mala abdullahi na yankan da ubangiji ya ce mu yi baka yanka ne baka taba layya ba amma ana yi ai to laye yana ciki laye ba ubangiji ne ce mu yi ba za ka ga layi ka ga an shiga kasuwa ka yi asusunka kana me kana neman lada saboda ubangiji ya ce ka yanka hadaya ga masu aikin haji yankan suna duka yanan ana yin su don Allah subhanahu wa ta'ala ne idan ka yi su don wani Allah ka yi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya za ka yi don wani Allah ba ka da kudin layya ka nema ka rasa wani boka ko aljani ya ce wallahi in ba ka yi layyan nan ba za ka samu matsalan kaza za ka samu matsalan kaza ko kuma in ka yi sai ka je ka yi layya dan boka ko dan matsafi ko dan kaza wannan ka yi ba don Allah ba don Allah kar yake yin sa kar kuma ka yi shi dan a ce ni ma na yi yanka na biyu shi kuma mubah ne wannan na morewa ne na morewa ne kamar me kamar a idan a ci a gida kawai kana zaune ka ce wane cikin yayanka ga dubu hamsin je ka so mana tauri a siyo shi a bankare shi a ci a ji daɗi wannan mubah ne kamar girmama bako da makamantansu Kana babu laifi a ciki kuma in ka yi shi don Allah za ka samu lada ka yi yanka don ka yalwata wa iyalanka kamar da annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam ka yi yanka don bakonka ya zo ka yayyanka masa akuyoyi ka yanka masa kaji kamar da larabawa suke wannan ya halatta kuma in ka yi shi don Allah ka nemi yardan Allah kai zaka samu lada a ciki na uku yanka na shirka yanka na shirka shine yankan da ake saka masa sharadi kabarurruka a ce duk wanda ya je kabari kaza sai ya yanka ko kuma a yanka dabbobi a kai makabarta a ce ana neman kusanci da su duk ana yi da a ƙasar nan alhamdulillah yanzu karantarwa na sunna ta sa duk wani abubuwan an daina su a yanka kaza a ɗauke ta je a ɗora ta akan kabari a yanka kaza a tona rami a binne ta aljani ya sa kan kaje wajen boka ce yanka kaji kaza ka binne ko a je wajen bokan a ce sai an nemi kaza akuya kala kaza mai iri kaza sai an yanka abin da za a yi maka duk wannan shirka ne ga Allah subhanahu wataala wannan sune yanka kashi kashi uku na farko umarni ka bi kamar hadaya kamar yankan suna kamar layya da sauransu na biyu wannan yalwata ne Allah subhanahu wataala zai maka bude in kana yin sa ka yanka wa iyalanka ka yalwata musu ba dan alfahari ba ka yanka wa mutane ma haka kawai ka yanka ka zo mana da rago masallacin nan a rataye ɗaya a bakin ƙofar can ɗaya a can ɗaya a can ƙofar haka laraba suke ka kawai kuna masallacin ku kawai wani mutum sai kaga dab da sallar azhar sai kaga an zo daga shashshen rago a rataye ɗaya a can a rataye ɗaya can a rataye ɗaya a can a zo a ajiye wuƙaƙe kawai kana zuwa ga kuma wajen zama Allah ka gyara ƙasar mu ba mu yalwa da kwanciyar hankali wallahi malam ka bar haɗe yawo a bushe ba ga gurin zama kawai za ka zo da ɗan plate ka zauna ka yanka ka yanka ka yanka sai ka zauna ya ka ci ka ɗan cici wani ma za ka ga ya ƙoshi a gidansa sai ga ɗan yanka guda ɗaya sannan ga dibino an saka maka a gefe ga nono irin kindirmo ɗin nan a cikin ɗan robansa ya yi sanyi ya daskare da ɗan cokali a sama ka ci nama ka ci dibino ka ɗauki nono ka sha ka wuce abunka wani za ka samu ma zai kawo robobin zamzam manya wanda duka ya halatta an yi ne don a yalwata wa mutane a faranta wa mutane kisa nabi sallallahu alaihi wasallam muka samu cikin manyan ibadunsa akwai yanke yanke haka kawai ka ji ya yanka ya raba wannan duka ya halatta babu matsala amma yanka na shirka shine kai dan wani abu da mun san ana cewa duk wanda ya sauke qur'ani bai yanka ba zai haukace wai in kai saukan qur'ani dole sai ka yanka la babu laifi ka sauke qur'ani godiya ga Allah ka yanka babu laifi amma a samu ya zama sharadi ya zama ka'ida wannan shine to shine shine wannan bayani din zamu je hadisi dalili na uku da malam ya kawo game da ba a yanka sai don Allah an Ali bin Abi Talib an karbo daga Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yake cewa haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labarin wasu kalmomi guda hudu wasu message guda hudu mu rike guda hudu din nan na daya la'anallahu man dhabaha li ghairillah duk wanda ya yanka ba don Allah ba Allah ya tsine masa hadisin muslim ne ingantacce Allah ya tsine wanda ya yanka ba don Allah ba Allah ka tsare mu na biyu la'anallahu man la'ana walidayhi Allah ya tsinewa wanda ya zagi mahaifansa Allah ya tsine wanda ya zagi mahaifansa me yake nufi walidaihi ana nufin uwa da uba da kakani kuma Allah ya tsine wanda ya wannan abu me yake nufi da gangan ka zagi mahaifanka ka gaya musu bakar magana ka gaya musu kalmar da abokinka ban in ka gaya masa sai an ji bacin rai wannan na bangare na farko kenan ko kuma ɓangare na biyu ka jawo musu zagi din mahaifanka ka yi ta yin abu na rashin mutunci yarinya ta zama fitsarar jiya a layi iyayenta sun yi iya ƙoƙari a kansu ko iyayen mutum sun yi ƙoƙari a kansa amma ya je ta rashin mutuncin da za a zage shi a haɗa da iyayensa ko ya je zagi iyayen wasu da shi ma za a zagi mahaifansa ya zagi iyayen wasu ba da dali ba da hujja ba har a zagi mahaifansa to Allah ya tsine wanda ya jawo iyayensa wannan abu ka gane gurin ana koya mana mu zo masu mutunci mu zo masu mutunci dan iyayenmu da kare mutuncin iyayenmu kar mu je mu yi aikin banza kar mu yi abin da za a tino mahaifanmu a jahishin su har a yi musu abin da ba su da haƙƙi a nan gurin kuma yake isar mana da sako me laifin wanda bai da laifi in yaro ya yi katobara me ya shafi mahaifinsa kai fa da ka zagi mahaifinsa ba wa'ana nufin kai ma baka da laifi ba kai da da ka sa aka jawo aka zafi ka aka zagi mahaifanka Allah ya tsine maka kai kuma da ka zage su sai a duba me yasa ka zage su inda haƙƙi ne sun taba haƙƙinka ka biya an biya ka kenan a duniya in kuma kayi da ƙari in an je lahira kuma sai a duba ƙarin da kai na taɓa mutuncin su kuma sai a ɗiba a cikin kyawun ayyukanka a biya su da shi to shi ne na biyu annabi sallallahu alaihi cewa Allah ya tsinewa wanda ya tsinewa mahaifansa sai na uku la'ana Allahu man awa muhdithan Allah ya tsinewa duk wanda ya taimaki dan bid'a duk mai barna ya zama kai kuma kai ne mai taimakonsa kai ne mai bashi mafaka ka tara barayi a gidanka mutum ya tara karuwa ya tara 'ya'yan banza mutum an san makiyin Allah ne dan bid'a ne ya tsane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsane sahabban annabi dan shi'a ka bashi hayan gida a anguwa makiyin annabi mai wanda yake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zai zo ka ce bari in taimake ka ka bashi irin wannan ba a abin nan din su yadda babin nasiha ne zaka ji hankalinsa ka fahimci zai gane karuwa mai kawo barna a anguwa ya zama da kai za a nema mata gidan haya kana dillali da kai za a je dan an baka kuɗi ka sai gidan da ka sai ka sai da fili a tsakiyar musulmai dan a gina coci da kai za a sai da filin da za a gina gidan karuwa ko gidan bal wannan duk wannan ka taimaki barna ne haka dan bid'a ya kai bid'a iya makura ya zama kai kuma ba mai taimakon ba mai taimakon sa sai kai to Allah ya tsine maka Allah ya tsine mai wannan sai abu na uku la'ana Allah na hudu ko la'ana Allah man ghayyara bananar ard Allah ya tsine wanda ya canja alaman ƙasa bikom bikom na ƙasa ga filin wani ga filin wani ba ana barin taku uku uku ba wala har taku uku kunna inda shi aka yi ittifaki a gari a cikin al'umma aka ce ana so ake barinsa sai wancan ya bari kai ka ki bari ko kuma da wannan ya bari wannan kai ma bari ka zo ka ce wallahi na wani ni na fasa kuma haka aka yi tufaki ka shiga yanzu kamar ka shiga iyaka ne Allah ya tsine maka to ina kuma ga wanda ma filin wani ya ƙara tako a nasa to in har wanda ya canja alama ya ƙara tako ɗaya a filinsa a cikin filin wasu ina kuma ga mai ƙwace filayen mutane ina ga wanda gwamnati ta baka fili da ƙa'ida da komai don son zuciyansa wanda ina faɗa muku ne kowa ya shi fa ko shugaban ƙasa ne wallahi ko sarki ne ko gwamna ne lan an sabe ta kwace filinka ko ta shiga filinka da son zuciya ba da maslaha na al'umma ba kuma gwamna ya sani shugaban ƙasa ya sani lan an sabe sun sani kwamishinan da ya aikin ya sani zuciyarsa ya sani a zuciyarsa ya yi don zalunci ne ko ya yi don maslahan al'umma in ya yi don maslahan al'umma iya zuciyarsa wallahi tallahi don al'umma ta ta ji daɗi ne ya kwace filayen mutane ya shiga wallahi Allah zai bashi lada duk zagin da za a masa ma albarka zai samu kuna tsine masa yana ƙara samun kariya a wajen Allah amma in akwai son zuciya dan idan nayi haka zan ƙara fili na zan ƙara kaza zan amfana da kaza wallahi Allah ya tsine masa kuma ba zai albarka ba haka kai ma a gonarka haka kai ma a gurinka shi yasa bahaushe yake da al'ada wannan al'adan bahaushen yana gudun kar ya fada cikin tsinuwan nan ne menene al'adan bahaushe ko a gona ko a filaye in an saya zaka ji to na bar taku kaza wannan taku da a ce kai ka shiga gara a ce ni na bari da wannan da wani bari da wannan bari kuma akwai abin da yake faruwa a wannan lokaci don wani abu zai iya tasowa sai a ce to kai wani kula mana da wannan lungun ni ko bari kula da wancan lungu ne lokacin mutum yana gudun kare shiga tsinuwa ta ubangiji to wannan su ne guda hudu da ubangiji ya tsine musu rawahu muslim muslim ya rawaito a cikin su akwai wanda yanka ba don Allah ba wani boka wani malami kaje gurin sa yace sai ka yanka kaza sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza na ƙarshe dalili na ƙarshe shine hadisin Tariq ibn Shihab wannan Tariq ibn Shihab ana ce masa al-Bajali Tariq ibn Shihab al-Bajali Abu Abdullah ya hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai taba shi bai taba jin hadisi ko guda ɗaya ba daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan hadisin ake cewa hadisi ne mauqufi daga Salman al-Farisi hadisin da zamu karanta mutum biyu ne suka shiga aljanna ai mutum biyu ne suka shiga ɗaya ya shiga wuta ɗaya ya shiga aljanna dukan su sanadiyan kuda ɗaya ya shiga wuta sanadiyan kuda ɗaya ya shiga wuta sanadiyan kuda ɗaya ya shiga wuta sanadiyan kuda ɗaya ya shiga aljanna sanadiyan kuda mutum biyu amma ba hadisi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ne daga Salman al-Farisi ya kawo shi la'alla annabawan banu isra'ila ko can baya aka bashi da aka bada labari shi kuma ya dauko yazo ya bamu amma bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba salmanul farisi ne ya fada ana inganta shi saboda ya inganta zuwa ga salmanul farisi me ke faruwa yake cewa dakhala aljannata rajulun fi zubabin wani mutum ya shiga aljanna saboda kuda me ya faru wa dakhala an-nara rajulun fi zubabin dayan kuma ya shiga wuta sanadiyyan kuda me ya faru qalu sai suka ce wa kaifa ya rasulullah me ya faru ya kai annabi la'alla annabin baya annabin zamanin su ko ko annabi Musa ko annabi ko can banu Isra'ila dai amma dai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane dan bai tabbata zuwa ga annabi ba qala sai yake cewa yanzu annabin zai bada labari ya aka yi kuda ya kai mutum wuta ya aka yi kuda ya kai mutum aljanna yace marra rajulani wasu mutum ne guda biyu suka wuce ala qaumin suka wuce wasu mutane lahum sanamun wannan mutanen suna da gunki la ya juzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an baka isa ka wuce wannan gunkin ba har sai ka yanka ka miƙa wa gunkin nan kun san mun fara ai yanka Allah ake miƙawa kadai zaka yanka na layya zaka yi na suna za a yi na hadaya za a yi na girmama baki za a yi na kaza duka dan shi ake to shi kuma wannan a gunki ne ba za ka wuce gunkin nan ba inda ka biyo layin ba wanda isa ya wuce sai ya yanka ya bayar faƙalu li ahadihima a cikin mutum biyun sai aka kira ɗayan farko aka ce ƙarrib ka yanka ka ba wa gunkin nan kafin ka wuce ba haka ba za mu kashe ka qala laysa indi shay'un uqarribu yace ba ni da abin da zan yanka na miƙa wa gunki qalu lahu qarrib walau zubaban suka ce ka yanka ko da ƙuda ne ko ƙuda je ka dan bugo shi in ka bugo shi ka zo ka ce ga raina kawo maka ba na nufin ka kama shi ka sa ka yanka ba a'a ka kashe rai dai suka ce ko kuda ne ka kaso fa qarraba dubaban sai ya tafi je ya kaso kuda ya kawo sai ya kai gunki ga kudana sai aka ce wuce fa kallu sabilahu sai suka bar shi ya wuce da ya mutu fa dakhalan nar sai ya shiga wuta saboda ba a yanka sai don Allah ko kuda ne ba a yanka sai don Allah kenan duk wanda zai yanka ba dan Allah ba ya mutu a halin da yake ciki yana yi ba dan Allah ba bai tuba ba bai daina ba wallahi dan wuta ne to sai mutum na biyu wa qalu lil akhari wa qalu lil akhara sai aka gaya wa dayan qarrib ka kawo abin da zaka kawo fa qala ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jalla ce wallahi babu wanda ya isa na masa yanka ba don Allah ba ba a yi shi ba a duniyar nan na yi dan shi ba don Allah ba ba a yi shi ba suka ce ko kuda kai ya ce shi ba zai yi ba ba abin da zai yi fadarabu unuqahu sai suka sare kansa fa dakala aljannata shi kuma ya shiga aljanna kaga ya yanka kuda saboda shirka ne ya shiga aljanna wannan ahmad imam ahmad ya kawo shi mun fada hadisi ne akwai magana amma hadisi ne mauqufi ingantacce mauqufi ne ingantacce kaga mu bi mu bi abin nan a hankali ba a yin yanka sai Allah sai dan Allah Allah shi kare ake yi wa yanka qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fasalli li rabbika wanhar ka yi sallah ga ubangijinka kuma ka yanka li rabbika shi ma ubangiji kadai ake yi wa yanka yanka don ka samu lada shi sa wasu yankan yanzu irin yanka da ake yi ranar maulidi kaga duk suna da kwashen mark yanka ranar christmas duk suna da kwashen mark yawwa wani abu ne wanda ba a sa mana mu yi ba babu wanda ya ce ka yi kai kuma ka zo kai har ka samu wata rana akwai yankan ma da ake a wannan ranar ya zama duka akwai shirka a ciki akwai nau'i na shirka a ciki a nisanci irin wa'annan wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh